هذا صلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الظهر وأخرجنا بنور الفهم واقطع علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن استودعتك ما علمتني فانشره إلي عند حاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله أهل رشاقي عليه زكريا إذا كان يا أيوك يا طالب يا يا ليما ما شاء الله الحمد لله الحمد لله alari shafi nawa na saba'in dai da wani abu alari shafi na saba'in da biyar kamar da fiye alfatiha ta muna cikin fitu masa'in na wasahu in na fiye da kalsahu tulfari ba illa fi sitti masa'in muka ce alfatiha wa sura wa sirri wal jahr wa ziyarata raka'atin wa nisyan ba'd al arkan in dala to yau zai wannan hakkin bambancin rabka zuwa tsakanin farilla da nafila yace fa wannan sai alfatiha ta mutumin da ya manta fatiha wanda rukuni ce a sallar farilla sai ya manta ta cikin nafila a cikin sallar nafila wata zakara sai ya tuna ba'da ruku'i bayan ya kudura ruku'u to tamada ya garke da sallarsa wa sajada qabla salami ya yi sujada qabli wannan shine hukuncin mantuwar Fatiha a cikin nafila duk da cewa farilla ne in dai da mantuwa mutum ya bari a cikin nafila to in yi sujada qabli ta wadatar bi khilafil fariba da sabanin sallar farilla wannan hukunci ya saba a farilla fa innahu domin cewa shi lamarin yanda yake in a sallar farilla ne yurji tilka raka'ata zai jefar da wannan raka'a in har sai da ya ruku'u ya tuna cewa ya bar fatiha to shi kenan wannan raka'ar zai jefar da ita kaman bai yi ta ba wa yazidu ukhra yana ƙara wata raka'a daban a maimakon waccan da ya jefar wa ya tamada sannan yana zarcewa da sallarsa wa yakunu sujudu sujadarsa yana kasancewa kama zakarna fi tarikin sujudi kamar abin da muka ambata a cikin wanda ya bar sujada ba mu yi maganar wa man nasiya sujadatan wahidatan ba ko a ƙarshe aka ce zai jefar da wannan raka'ar zai zai gina wata a gurbinta a ƙarshe zai yi sujada kabla salam saboda lagi da ƙari to wannan ma haka zai yi zai sujada kabri wa man nasiya surata wanda ya manta sura aw jahara ko bayyanawa aw sirra ko asirtawa in nafila da cikin nafila kaga nan ya hada masaloli guda uku ne an kada da fatiya da muka yi masalar farko sun zama hudu kenan ya manta sura aw jahara ko bayyana karatu aw sirra ko asirtawa fil nafilati amma a cikin nafila wa tazakkara sai ya tuna ba'da ruku'i bayan ya kudura ruku'u kama da ya zarce da sallarsa ma'ana ba zai dawo ya maimaita karatun nan na asirtawa ko bayyanawa ba ba zai dawo ya karanta surar nan da ya manta ba tun da har ya yi ruku'u kuma sannan in ya je ƙarshen sallah wala sujuda alai ba wata sujada a gare shi in dai sura ce ba fatiya ba ya manta a nafila ko asirtawa ya manta inda ake asirtawa ya manta ya bayyana ko bayyanawa ya manta inda ake bayyanawa ya manta ya asirta a sallar nafila wala sujuda alai ba sujada a gare shi bi khilafil farida da sabanin sallar farilla wani mun fada a baya mutumin da ya manta karatun sura da tsayuwar da zai sujada kabli mutumin da ya manta bayyanawa ya asirta zai yi sujada kabli mutumin da ya bayyana asirtawa ya bayyana zai yi sujada ba'adi in a sallan farilla ne amma an anasila ne wannan duka wala su juda alai babu sujada a gare shi bi khilafi da fariza da sabanin sallar farilla to alhamdulillah mun biya saura guda daya sai ne iziya shafi shafi na 97 to ina za mu tashi da shida kenan ko? Amin yi shi. Wal kunutu za mu tashi. Wal kunutu fi subri daga cikin musabban sallah akwai al kunutu da ake yi a cikin sallar asuba. A cikin sallar asuba ake yin tafakar kadai ba'adal faraji min al qira'a bayan idar da karatun sura fil raka'ati thaniya a cikin raka'a ta biyun asuba din. qabla ruku'i kuma gabanin ayi ruku'u bayan an gama karatun sura kafin ayi ruku'u sirran kuma a asirta ke yin alqunutu wa lafzuhu lafzun alqunutu wa huwa shine Allahumma ya ubangiji inna cewa mu lasta iruka muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafararka wa nu'minu bika muna ba da gaskiya da kai wa natawakkalu alayka muna dogaro a gare ka ونثني عليك الخير منا يبر الهيري غريك كله ذكرك نشكرك منا غودي مكا ولا نكفرك باما بتركي مكا ونخنع لك منا قسقنتر da kai a gare ka ونخلع muna tukuwa daga ayyukan zulubi wa nasruku muna barin man yakfurka duk wanda ya kafirce maka Allahumma ya ubangiji iyyaka na'budu gare ka muke bauta walaka nusalli domin ka muke yin sallah wa nuzudu muke sujjada wa ilaika nas'a a gare ka muke sa'ayi tsakanin safa da marwa wa nahdudu muke gaggawa fi badin masili kenan narju rahmataka muna kaunar samun rahmarka wa nakhafu azabaka jidda muna tsoron azabarka mai tsanani inna azabaka bil kafirina mulhiqun haqiqa azabarka mai riska ce ga kafirai waɗanda suka kafirce maka to alhamdulillah wanda take alƙulu sai ne risala shafi na samar dani na za mu tashi wasulhu ja'izun ɗari shida da saba'in daidai? ɗari shida da goma sha hudu a samurin dani da jerin bugu. Wa sulhu ja'izun yin sulhu tsakanin wanda suka yi saɓani ja'izun halal ne. Malam ya gaya maka hukuncin sulhu ja'iz ne. dama shari'a abu biyar take shari'ar musulunci akwai alwajibu akwai alharamu akwai as-sunnatu akwai al-mustahabbu akwai al-makruhu akwai al-ja'iz abubuwa guda shida dukkan shari'ar musulunci a cikin waɗannan abubuwa shida take kewayawa duk wani abu da aka da mutane ke aikatawa tsakanin ibada da mu'amala da al'ada to baya fita daga cikin hukuncin ɗaya daga cikin abubuwa guda shida ne ko dai ya zama wannan abun farilla ne ita ce wajibi ko ya zama sunna ko ya zama mustahabbi ko ya zama haramun ko ya zama makaruhi ko kuma ya zama halal shi ne ja'i to nan mala ya ga maka hukuncin sulhu ja'izun halal shi kuma alqur'ani Allah ya ga maka falala ne na sulhu yace wa sulhu khairu ko to nan saboda magana ce ta hukunci ba ta faɗan falala ba sai ya gaya maka hukuncin sulhu a shari'ar musulunci shine halacci amma shi ubangiji a qur'ani falalar sulhu ya gaya maka ce wa sulhu khairu yin sulhu khairu alheri ga wanda ya kaga falala ake faɗa ta nan kuma ana ga faɗa hukuncin sa ne sai ya ce wa sulhu ja'izun halal ne illa ma jarra ila haramin sai dai sulhun da zai jawo zuwa ga aikata haramun wannan kan kundin da yana tashi daga ja'iz ya koma haramun karuwa ce da farkanta suka yi suka yi fada dadiransa ce ya kore ta to ka kyale su su ci gaba da sabawa in ka sulhunta su ka aikata haram domin ka ce a dawo a ci gaba da zina ka ce a dawo a ci gaba da zaman daduro ko mashaya ne ɗan giya ɗaya talaka ɗaya mai kuɗi mai kuɗin yana saya wa talakan giya talaka bai da kuɗin sayi giya sai an saya masa sai kuma suka yi fada suka samu saɓani ya zama yanzu shi wancan bai da saya masa giya to kar ka sulhunta su domin ka sulhunta su ka ce a ci gaba da shan giya ko ƴan caca ne suka yi fada baran baran aka yi doke doke suka suka daina wa juna magana to kar ka sulhunta su domin ka sulhunta su ka ce a ci gaba da yin caca sulhun naka jarra ila harami yau zai jawo aikata haramun ne ko mata da miji ne aure ya kare tsakanin su saki uku kuma suka ci gaba da zama sai kuma suka samu sabani sai yaji to kada kada ka je biko domin ka je kai bikonta ka ce a zo a ci gaba da yin zina amma duk wani sulhu wanda zai jawo alheri tsakanin wanda aka sulhunta to aikata shi ja'iz halal ne wa yajuzu yin sulhu yana halatta alal iqrari wal inkari abu sa furci da kuma musu wannan ya iqrari ya ce kaza ne wannan ya ce ba haka aka yi ba wannan ya ce nawa ne wannan ya ce ba naka ba ne to in ka ji wannan ka shigo ka sulhu da tsakanin tun kafin a kai gaba hamata idan musu ya yi tsawo a yana jawo fada wal amatul garratu baiwa wanda take mayaudariya ka gane aka ce garra ya yi rudi ko ya yi yaudara kenan wa malhayatu duniya illa mata'ul gurur ko al gurur rudi to baiwa da ta ruɗi wani da ta zawwadu ta aure shi ala annaha hurratu abu da cewa ita yantacciya ce baiwar wani ce ta gudu ta je ta ce ita yantacciya ce ta fauka a wani guri ko a wani gari har ta yi aure har ta aihu a matsayin ita yantacciya ce sai ubangijinta ya ji labarinta ai tana guri kaza ko gari kaza har ta yi aure ta aihu to idan ubangijin bai wannan ya zo ya same ta fali sayidi ha aka zuwa ya halatta ga ubangiji nan nata ya kama kayansa yanzu auren wancan babu eh amma da yana zama ne na halal tun da shi da sani ba matarsa ce tun da ya ja su zaki ya aura a matsayin yantacciya shi bai sani ba to bai da laifi a wajen Allah To amma fa yanzu tunda ubangijin da ya bayyana ya tabbata cewa baiwa ce ba yantacciya ba ce ya aura kuma ba da izinin ubangijin ta ya aure ta ba to ya halatta ga ubangijin ta aka zuwa ya kama kayarsa wa aka zu kimatul waladi kuma ya kama kimar dan dan ba zai zama bawansa ba tunda shi wancan aure ta yayi bai sani ba eh mana shi ne ai na ga mata farko har ta aihu in ya same ta ta aihu to bayan ya kama ta ba zai bar ɗan ba sai dai a biya shi kuɗin ɗan kai uban kai uban ɗan sai a yi ƙimar ɗan wannan ɗan in bawa ne a kasuwa nawa da kuɗin daidai lokacin da girma in ma jariri ne in ma rarrafe yake yi in ma ya fara yin tafiya in ma ya kai shekara biyar ne to za a yi kimarsa a kasuwa in wannan yaron bawa ne nawa ne kuɗinsa sai ka biya shi ya kama baiwarsa ka biya shi kimar ɗan ya sannan ya bar maka ɗan amma auren ka dama babu shi kimar wannan ɗan za a yi kima ne yau mal hukumi na wulalar da za a yanke hukunci gare shi ranar da alƙali zai tabbatar cewa ta koma wajen ubangijinta to a ranar za a yi tambaya nawa ne kuɗin wannan ɗan in bawa ne a kasuwa sai ka biya shi ya kama baiwarsa da kuɗin bawansa dan in ka ki biya fa to zai kama shi ma yi mana zai zai tafi da shi a matsayin bawansa wa manista haka a matan wanda ya cancanci baiwa ka gane ai kad walada ta riga kuma ta aihu falahu qimatuha to za a biya shi kimarta wa qimatul walad da kimar dan yawmal hukum ranar da aka yanke hukunci ka gane cancanta yi da ubansu ne ya mutu sai bar ku yanzu mata ka gane ai shi kuma yanzu kafin a raba gado san zuciya ya ɗaibe shi ya yi saɗaka da ɗaya daga cikin ku yanzu yanzu ba za ta zina ya yi ba saboda yana da haƙƙi shi ma a cikin gadon to kuma har yi masa ciki ta aihu ba ta zama ummu walaga ba kuma aka zo rabon gado sai ta zo a rabon wula bai kai ya mallake ta ba haƙƙinsa bai kai ya mallake ta ba sai ta zo a haƙƙin wani to yanzu shi wanda ya cancance ta ake magana wanda ta zama taka kaga shi wancan ba za ta yi zina ba to amma yanzu kuma bai cancance ta ba yanzu ta zama ba baiwarsa ba kuma ta riga kadwala da ta aihu to yanzu abin da za a yi inda ta aihu da shi ta zama ummu walada to fa lahu qimatuha zai biya qimarsa tunda dadin ba wala ana ga maka ba zinai ba ba ta ɗaya mata ba da can yana tunani zai iya mallakar ta ne ya yi sadaka da ita kuma da aka zo sai wani ya cancance ta to zai biya wanda ya cancance ta kimar baiwar wa kimatu walad da kimar ɗan tunda har ya aihu da ita to ta zama ku yangarsa yanzu tunda ya ya biya kimarta kuma ɗansa ba bawa bane tunda shi ma ya biya kimarsa shi ma yau mal hukumi kimar za a yi kimarta da kimar ɗan ranar da za a yi hukunci ba ranar da ya sadaka da ita ba ba ranar da ta aihu ba a yau nawa ne kimarta da kimar ɗan wannan kenan wakila a wani kauli aka ce a ya akuzu ha shi wanda ya cancance ta zai kama baiwarsa wa kimata wani da kuma kimar ɗan duk da ya aihu da ita ai ba a matsayin mallakar da ya sadaka da ita ba bai mallake ta ba sai dai a lokacin yana da haƙƙi a cikin ta tunda ba a raba gado ba yanzu kuma ba mallakar sa bace a wannan kaulin yayi daidai da wanda ya auri baiwa ya haihu da ita bai sani ba ka gane wanda muka fara faɗa a farko shi ma ka ga falisayidi ya aka zuha wa aka zu qimatul waladi to shi ma a wannan kauli na biyun la akuzuha wanda ya tantance da zai kama baiwa in yana so sai shi baiwa sai yake so ba kuɗi ba a ba shi kayansa duk da wancan ya aihu da ita sai dai ba zai bautar da wancan dan ba sai dai ya karbi kimata waladi kimar wannan dan wakila a kauli na uku aka sai lahu kimatu wafaqat kawai kimarsa za a ba shi tunda wancan da ya mata ciki ai a lokacin shi ma na da haƙƙi a cikin ta tunda ba a raba gado ba kai ma lokacin baka tantance ta ba kaga wannan kauli kamar an san sauta yawwa kimata kawai za ka biya za ka biya shi da kuma naka ne tun da san da kai mata ciki kai ma kana da haƙƙi a mahaifarta illa an yaktara samana sai dai in shi ubangijin wanda wanda ya mallake ta yanzu ya zaɓi kuɗin baiwarsa bai akuzuha bai akuzahu to to in haka ne zai karɓe shi minar gasibi daga mai kwace allazi ba a hawan da ya sai da ita wani ne ya kwace baiwar wani ya kai ta wani gari ya sayar shi kuma wanda ya saya bai san wanda ya sayar masa ba bai wasa ba ta kwato ta yi kwace fa sannan shi wanda ya saya a hannun mai kwacen ya yi sadaka da ita tunda saya ya yi a kasuwa bai san ta kwace ba ce har sai da ya aihu da ita sannan ubangijinta ya gano bai wasa da aka kwace masa ya kai kara to idan aka zo shi wancan ubangijin bai wannan asali eh za a ba shi kimar ta da kimar dan da ta haifa sai shi wancan ya mallaki dan ya mallaki baiwar illa an ya tara samana sai dai in shi ubangijin bawa a ubangijin baiwar ya zaɓi kuɗi ne to fa ya kuza hu zai karɓa minar gasidi daga mai kwace allazi ba'a walau kayan da yake yake gasidi amma da bai wannan ta kasance a hannun mai kwacen wanda ya kwace ta din fa sai da ita yayi ba ba auren wa wani yayi ba shine yayi sadaka da ita bayan ya kwata ya gudu da ita can ya je ya zauna ya ya take ta har ta ayu to fa alaihi alhaddu za a masa haddin zina tunda kwata yayi ba ta yayi ba ba mallaka yayi ba wa waladu kuma ɗansa da ya haifa da baiwar kwace raƙiƙun bawa ne ma'aha tare da baiwar da rabbi ya ga ubangijin baiwa dama kwata yayi bata zama tasa ba yanzu ba maganar a yi kima ɗansa ɗansa bayi da wani kima bawa ne kawai na ubangijin baiwa sannan kuma shi za a masa haji in ba zawari ne ma a jefe shi har ya mutu alhamdulillah wa mustahiqul arabi ba da an amarat sai ne hashiyatul adawi shafi na nawa ɗari biyu da bakwai ta masha Allah a gaida gida a gaida malam sani ɗari biyu da bakwai hashiya ina za mu tashi a tsira ta nawa eh to na ji da ya ce maka farkon su tsira wa yasta habiru mai yin alwala yana halartowa a zuciyarsa an na fi'ilahu lil wudu'i cewa aikin da yake na yin alwala yana yin sane da ajili ta'ahudi domin dalilin tattali wa tanzifi da tsabtacewa da ajili munadati rabbi a dalilin gana da ubangijinsa wani hukufi bai na dai da kuma tsayuwa gaban ubangijinsa وقوفا معنويا أيوة كمعنى لأداء فرائده أي لأجل أداء فرائده أدليل بايد فلنسا أي ما فرض الله أبن الله يفرلنسا wato fara'idihi hidin yana koma ga ubangiji domin ya bawa Allah farlansa da ya farlanta masa wal khudu'i ay wal ajrin khudu'i yana alwala domin ya tsaya a gaban ubangiji ya kankan da kai ai at-tazallul shine al-khudu'i ya kankan da kai lahu ga Allah ta'ala bin ruku'i da yin ruku'u wa sujudi da sujjada ma'ana wa inna ma zakarahuma da risala ya ambaci ruku da sujjada kadai da annabihima domin da ruku da sujjada ne ya kawu tazallulu kankan da kai yake afkuwa eh lokacin da kaza ya ke kam tsayuwa ai ba ta nuna alamar ladabi eh ka zo gaban mutum ka tsaya garan gaɗa babu alamar ladabi tsayuwa ba ta nuna kudurin kankan da kai amma dukawa ruku'u da yin sujjada bijima da su ne ya kawuta zazulu kankan da kai ga ubangiji yake afuwa ka gane yayi baka ga sallah akwai gurare da yawa da Allah yake ishara da ruku da sujjada amma sallah yake nufi ya marya muqniti li rabbiki eh wasjudi warka'i ma arrakina ai salli ma almusallin haka ba da sai yake cewa ma'ana ki sallah tare da masu yin sallah amma aka ce warka'i ma arrakina yi ruku'u tare da masu ruku'u يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وأعبدوا ربكم وافعلوا الخير هذا لما أسجدوا ko akwai irka'u wasjudu ku yi ruku ku yi sujada kawai aka ce ba a ce ku karanta fatiha ku yi kabbara harama ko ku yi sallama ba ku yi zaman tahiya ku yi zaman daguwa duk ba a faɗi wannan ba ko sujadar ma ba a ce da ta farko da ta biyu ba kawai aka ce ku yi ruku ku yi sujada ana nufin ku yi sallah saboda me ake ambata ruku da sujada ba tare da sauran rukunai ba li'anna bihima yaqa'u tazallulu domin da su su biyun nan ne ruku da sujada kankan da kai yake afkuwa wa li'anna aqraba ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun dalili na biyu kuma da mai risala ya tsaya maka iya bin ruku'i wa sujudi domin cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi mafi kusancin halin da bawa yake kasancewa mafi kusanci ga ubangijinsa wa huwa sajidun a lokacin da yayi sujjada lokacin da ka a gaban Allah an ce ai li ajli al-wuquf bayna yadayhi kace ka bar harama ma ai ka tsaya ne a gaban Allah in kai ruku'u ma ka duka wa ubangiji ne to amma ba wani hali da yake kusantar da kai mafi kusantar da kai ga ubangiji fiye da halin sujjada wannan hadisi ne na manzon Allah aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid فإذا أشعر نفسه ذلك إذا مسلاتي يسند زوجيا سونا لو كفين بيتوك ركوع يسند زوجيا يا سنكو يعني فدين يقصقنت da kai ga ubangiji lokacin da ya ajiye fuskarsa a ƙasa yayi sujjada idan ya sanar da zuciyarsa cewa ya ajiye gafarsa mafi daraja a ƙasa domin ya kankan da kai ga ubangiji to tamakkana min qabli min qalbihi al-ijlal al'ijilalu girmama Allah ta makana zai tabbata ne ƙarfi a zuciyar a lokacin zai ga girman Allah ne da yanda yake ganin girman Allah a sauran halaye na wata azimi da kuma girmama to fa ya'malu amala fa ya'malu ko ala yaqinin bizali ai fa yantaju fa yantaju lahu hadha wannan kankan da kai da yake ubangiji da sanar da zuciyarsa cewa ya kankan da kansa ne domin girmama Ubangiji, to wannan hali yantazu lahu zai haifu gare shi annahu cewa shi ya amalu lulu'a yana aikata alwala ne ala yaqinin bizalika abu sakankan cewa bizalika alqudu'i da wannan kankan da kai ga Ubangiji wa tahaffuzin da kuma kiyayewa bizalika da wannan aikin ibada nasa al-isharatu wannan ishara na bizalik a'idatun tana komawa ne alal kubi abu za kankan da kai ai ala yaqinin bi zalika yayi da abu ta yaqinin kankan da kan nan ga ubangiji ai fa amalu ala yaqini yayi aiki abu ta sakankan cewa anna alai cewa wajibi ne akan sa fa an ya khada'a lillahi ya kankan da kai ga ubangiji bin ruku'i a halin ruku'u wa sujudi da sujjada wa qala yace yuhsinu ko yahsuni yana kyautatuwa an ta'uda alalu ala amal wudu'i shi wannan shi damirin zalika din yace al-isharatu a'idatu ala al-qudu'i yace to wa yahsun yana kyautatuwa an ta'uda ala amal wudu'i ta koma ga aikin alwalan yace an yi amala fa ya amalu yayi aiki ala yaqini abu haka kankan cewa bi zalika ai bi amal wudu'i da aikin alwala wa ya tamilu kuma damirin yana iya dauka an ta'uda lamirin ya koma ala qaulihi abu zafarinsa can bai da yake yarju ta qabbulahu ya dinga kaunar karbansa Allah ya kalbi wannan aiki nasa ai wai tahaffuzu ya dinga kiyayewa fiye a cikin sa ai tuludu'i a cikin alwala anin naqas ya kiyaye gabalin tawaya walidafi wa kusatin nafsi ko da kuma tunkuɗe wasu wasun nan na zuciya ka san in kana shakku ba ka da yaƙini to ka yi aiki a la yaƙini ka tunkuɗe duk wani shakka da wasu zuciya akan cikar alwala to fa yazbutu bi hadha wujubu niyyati bil wudu to da wannan ne wajibcin niyya cikin alwala yake tabbata fa inna tamama kulli amali ai sai hata kulli amali domin cika da ingantar kowane irin aiki mimma anniyatu shartun fi daga abin da niyya shar'i ne a cikin sa duk wani abu da aka sharɗanta niyya a cikin sa to cikar wannan aiki bi ma'ana ingantar wannan aikin yana tabbata ne da husnul niyya da kyakkyawan niyya ai bi muwafaqati sunna da dacewa da sunna fihi a cikin sa shine husnul niyya to sai mu tato lamma an har kalama ya sifati dahara al-kubra in taqalla yubayyinu sifatat daharatul kubra faqala to alhamdulillah eh to shi ne ko mun ɗauko dai daga wannan ma'an hal kalama eh mun zo ƙarshen babi ko amma za mu tashi in mun tashi babu sai mun dawo bayan mun karanta wannan ma'an hal kalama ala sifati taharatul kubra yayin da mai risala ya gama magana akan siffar ƙaramin tsarki shine tsarkin fitsari tsarkin bayan gari da mazi da waji da kuma yin alwala shine daharatu sugura kamar alhadathu asgar ne yake nufi shine daharatu sugura anan to in ta kala sai malam ya karatu yubayyinu sifata daharatu kubra yana bayyana sifar dahara babba ita ce alhadathu akbaru janaba da wankan haila da wankan biki shine at-taharatul kubra faqala to alhamdulillah sai ne aka lissafi askari za mu tashi shafi na goma sha bakwai to ina ne wa idza mata fa'aratun idan tsera tsera ya mutu wa nahwa da makamantanta kamar su kadangare da jaba fi zaitin a cikin mai au samni ko man shanu jamidin daskararre ka gane yayi zaitu narkakken mai ne man zaitun wanda baya bacci samni kuma wanda yake daskarewa kamar su man shanu da kitse kashi da kenan da kuma me da manja da yake daskarewa walawi da makamancinsa to turi hat a jefar da wannan tseren wa ma haulaha da abin da yake jefa jefanta inda ta kwanta inda ya taba ka gane inda skararren ne ya fada kai ya mutu aka cire shi to a rede ma haulaha gefe gefen inda ya kwanta duk sauran ba najasa bane a iya ci a iya yin amfani da shi wa fi ma'in amma in ya fada cikin mai ruwa narkakke shine ma'in shine zai din kenan wanda mai ne narkakke wanda baya daskarewa tsera da makamancinsa ya fada ya mutu to yanzu su wannan man yana zama najas ya zama najasa ba zai taba tsarkaka ba ka gane ai kuma duk yawan man din kankantar tsera ba a lura da yawan mai da kankantar musha inda ruwa ne to shi ne ake magana siffa guda uku da'amuhu wa launuhu wa rihuhu wannan abu ne shafi hukuncin ruwa ne amma shi mai ba yi da wannan mai da wuya ya canja don tsira ya mutu a ciki ka gane ai ko launin ko ɗanɗana in ba daɗewa ya har ya rike a ciki ba wannan fa ana nufin yana faɗawa yana mutuwa tseren ba ya zama najasa ba tun da ya mutu to man ma ya zama najasa ko yanzu yanzu in dai kuka bar shi ya mutu a ciki ba ku cire shi da rai ba, to da tseren da man din na jasa. Duk yawan man duk ƙanƙantar tseren. Wala ta tsuhuru a wanin kamri, ƙoran giya ba sa tsarkaka, ƙwarya. Ƙwaryar da kare sa baki ne aka ce in ka wanke su bakwai, ko ta tsarkaka. To amma idan giya ce aka zuba a cikin ƙwarya to har abada ƙwaryan nan ba za ta tsarkaka ba ko za ka je ka sa ta a kogi ta kwana eh ƙwarya tana da tsotso a tsotso da take tsotsar abin da aka zuba mata duk yadda za ka wanke ba za ka raba ta da wannan nau'i na giya a jikinta ba don ta riga ta tsotsa ba ta tsarkaka bi gasiliya don an wanke ta bai halatta a zuba ruwan alwala a cikinta ko a zuba ruwan sha a cikinta ba ko a yi wani amfani da ita ko na al'ada ko na ibada babba abin da ya zama wajibi sai a fasa ta a tona rami abin ƙwaryar jiya wa ya kashi fiskan iri ka sai su mubalagatul masi mubalagatul masi kaiwa matuƙa na gogewa zurfafawa wajen gogewa ya kafi yana isarwa wajen tsarki fiskan iri a cikin abu mai santsi ka sai shi kamar takobi ka gane ai takobi musamman wanda ka san shi ba a yinsa da karfe mara kyau ana yinsa da farin karfe ko wuka wanda aka yinsa da farin karfe wanda ba ka san ruwa in kana wanke ta da ruwa za ta yi tsatsa karfen zai lalace kaifin zai dishi to irin wannan kaiwa matuƙa na gogewa in kai yanka da wuka ko kai sala da takobi ka kashe kafiri da ita a wajen yaki ba yana ɓaci da jini ba in ka zo ka samu ƙasa ka kai matuƙa wajen gogewa ya zama babu launin jinin babu ƙarninsa to ya tafi yana isarwa wajen tsarki ya dawo cikin tsarkinsa ko baka sa ruwa ba kuma kuma musu nan wai ba sai ƙasa ba ko da wata tosuwa ta kara ka samu ka goge su ka kai matuƙa ya zama ba launin jinin shikenan ya tsarkake wannan asakili mai santsi din to ya kawo kabu da zai kasai ya nuna ba shi kadai ba ko da kwalba ce alal misali abin da yake mai santsi ne ba abin da yake da soso ko da totuwa a jikinsa ko itace ba a itace ne na akwashi ko na abu wannan dole sai an wanki amma ya zama abu ne mai santsi in dai an goge sosai da yana isarwa cikin wannan tsarkin nasa to alhamdulillah kalmar baya a farko mun ce tsarkin ƙwarya da kare ya sa baki ya sha ruwa sai an wanke su ba ba ta tsarkaka don kan wanke ɗaya biyu uku ko to kuma abun mamaki sai kuma Allah ya halatta mana cin abin da kare ya kama fa kulunin ma amsakana alai bakin nan nasa dai da aka ce in ya tsoma ya sha ruwa a ƙwarya ƙwarya ba za ta tsarkaka ba sai an wanke su bakwai wata ruwaya ma ula hunna bi turani na farkon za ka fara wankewa ne ma da ƙasa wata ruwaya kuma ka tsaya ta ƙarshen da ƙasa ko to sai kuma gashi Allah ya ce fa kulumin ma amsakana alai ku ci abin da karnukan farauta suka kama mu kare ko in ya tashi da haƙorin da yake kama a makasa amma ba ce inda ya kama din ya zama najasa wannan babu aula tun da can fa shi ya tsoma nan ko da haƙorinsa ya kama ya gatsa har ya kashe kafin ya kawo ya jini ya kashe ma amma ba mushe ba ne in kuka zo kuka same ta a mace a bakinsa ya kashe ko ya fasa cikin ya kashe in dai ku kuka ci shi ta baka kuka sake shi kuka yi bismillah ya kawo ko ya kashe za a ci halal ka ji shari'a kuma abinda in ya sa baki a ƙwarya sai an wanke su bakwai amma kuma nan an yarda da abin da ya kama za a ci ba tare da an yanke iya inda ya kama an jefar ba dabbar gaba ɗaya da cin tare ne har inda ya gatsa to wannan shari'a kenan alhamdulillah sai ne to bismillah yi mana inda lokacin tana raye من الضرورات الشرعية التي تبيه تأخير صلاة عن وقتها الفقه الوابي شافي na ɗari da hamsin da shida malam zai kawo mana larurori na shari'a wacce take halatta jinkirta sallah an wakati ya gabarin lokacin wanda in ɗaya daga cikin wannan larura ce ta sa ka bar sallah har lokacin ka zama kutari ya fita ba ka da laifi a wajen Allah mala yace kulna fi ma sabaka mun faɗa cikin hukunce hukuntan da suka gabata muka ce li kulli salati min salatil khamsi waqtun muayyan kowace sallah ɗaya daga cikin sallolin nan na farilla guda biyar tana da lokaci abin ayyanawa tu'adda fihi da ake bayar da wannan sallar a cikin sa shi lokaci abin ayyanawa la yasihu taqdimuha baya inganta a gabatar da ita alaihi lokacin bai yi ba ayi sallar wala yajuzu ta'khiruha anhu kuma baya halatta a jinkirta ta gaban wannan lokacin sai ya wuce ayi ta ita ita sallah ta farilla lokacin ta guda ɗaya ne da aka ayyana ba a baya inganta a yi kafin lokacin baya halatta kuma a jinkirta sai lokacin ya wuce a sallace ta illa li darurati shar'iyya sai dai a dalilin wata larura ta shari'a wannan ka tana halatta a gabatar da ita ko lokacin ta bai yi ba kuma tana halatta a jinkirta ta sai lokacin ta ya fita kuma baka yi laifi ba har a wajen Allah to fa ma hiya daruratu shar'iyya to me tace larura ta shari'a allati tubihu ta'khir as-salati an waqtiha wace take halaka jinkirta sallah gaban lokacinta to min waqi al-hadithu sahiha yana daga abin da ya abku a hadisai ingantacce allati waradat an rasulillah wanda ta zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to nastai'u za mu samu iko an nasta khalisa hadhihi darurati mu fito da waɗannan larurori almubihati mai halartawa da akirin salati da zikinta sallah an wakati har mukutari da barin lokacinta na mukutari au ko kuma an wakati har daruri a jinkirta ta ga barin lokacin da na daruri har ma ta zama kala'i min hadhihi darurat na farko daga cikin wannan larurori na shari'a na farko annan bacci makara kenan famanna ma'ani sala mutumin da ya bacci har ya makara bai yi sallah ba hatta kare da wakatu har lokacin ta ya fita la yakunu asiman baya kasancewa mai zunubi ka gane ai in dai ba wai yana gani lokacin sallar yayi sannan ya kwanta ba akwai wanda sai lokacin sallah yayi sannan ya kwanta kuma ya tashi ya ce muku ya makara ba irin wannan ba ya kwanta a lokaci mai yalwa kafin lokacin sallah yana tunanin zai iya farkawa kafin lokacin sallah ko daidai lokacin sallah sai bacci yayi nauyi ya makara har lokacin sallah ya shiga har ya fita bai farka ba to irin wannan la yakunu asima baya kasancewa bai zunubi bal bari dai alayhi abin da ya zama wajibi gare shi an yi salliya ya sallaci sallan nan ba ta sai kaza duk lokacin da ya farka babu zunubi a kansa amma daga ya farka da kuma lokacin ya zama wajibi ya lamu sallah ma da mafi ya tuhu inda nomi matuƙar niyyarsa a lokacin da zai kwanta baccin kanan niyyarsa ta kasance mutta jihatar mai fuskanta ce ne idraki salati ga riskan sallah kabla kuruji wakati ya kama kusan lokacinta irin yadda na faɗa da ya kwanta da niyyar zai farka a lokacin sallar kuma ya sallace ta kabla kuruji wakati ya kama kusan lokacinta to wannan bayi da zunubi sai dai ya tashi abin ya zama wajibi ga rafa sallar na in ta zama ƙara'i hadisin da yake ishara ga wannan an rawaita shi an abi qatada daga abu qatada radiyallahu anhu qala yake sirna ma rasulullah mun yi tafiyar dare tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lailatan a wani dare fa qala ba'd alqawmi sai shashin mutane wanda daga cikin mutane yake law arrasta bina ya rasulullah ya makin Allah da kairu rumi da mu a wannan guri kasan at-ta'rif shine kwanciya a cikin dare kuma ka tashi ƙarshen dare kafin huduwa alfujir na ga yayi lamba a tare zuwa albayatu laila e shine sauka daga kan abun hawa cikin tsakiyar dare a kwanta bacci ka san manzo Allah ya fi son tafiyar dare eh saboda ta fi albarka kamar da makaranta a karatunmu na azumi a riyadu salihin da daddare ka ga na farko lokacin zafi ne ba zafin rana ko kuma babu kalle-kalle babu sauka yin sallah babu tsayawa cin abinci duk kun yi ta a farkon dare ko to kuma sannan ba abin da kake shagaltuwa da shi in ba tafiyar ba har ma maza Allah yana cewa ana naɗe ƙasa da daddare ga matafiya tafiyar da ayi ne bai wuce ka yi ɗaya bisa ukunta ba a cikin dare gaba ɗaya ko ka cinye ta to a irin wannan hali ne ana tafiyar dare sai wanda da cikin sahabbai ya ko ya ga yanayin matafiyan sun gaji suna ta gingadi a kan ababen hawa sai ya kawo shawara ya rasulullahi da kayi ta'arifi gare ni ta'arifi shine albayatu laila da mun sauka mun kwana in muka yi sallar asuba gari ya waye sai mu kama hanya ni tafiyar rana ina fata an gane qala manzo Allah sai ce akafu an tanamu an sala ina ji muku tsoron kar ku yi bacci ku makala game da sallar asuba inda dama an gaji da rana ba ranar da aka fito ba kuma gashi yanzu ma mun ki mu kwanta muna ta tafiya har wajen karfe biyu uku dama kalma a tarihu lulluyi malamin yana cewa shi ne barcin direbobi direbobin manyan motoci za su yi ta tafiya farkon dare har tsakiyar dare sai wajen karfe uku sun sun shigo wani gari ko kauye sai su fake su ɗan kwanta daga sun ji kukan zakara ko a salatu shi kenan kuma sun ta kai su sallah asuba sai kuma su kama hanya ko karyawa ba za su yi a garin ba sai sun je wani gari sannan gari ya waye su tsaya su nemi abinci to a irin wannan yanayin manzo Allah ya ce musu ina ji muku tsoro fa an tanamu kar ku yi bacci ku makara an sala ga banin sallah fa qala bilal sai sai bilal ibnu abi rabah yace ana ukizukum ni ni zan farkar da ku ya rasulullah ni na yi alkawari ba zan kwanta shi zai yi gadin sallah kaga anan gadin ne yake ba gadin barayi ba ba gadin yan fashi ba ba gadin kidnappers ba yana gadin sallah ne dan kar bacci ya sake musu sallah yace shi yayi alkawari zai farkar da su shikenan da manzo Allah ya ji wannan fa dajawu sai suka farka wa asnada bilal zaharahu ila rahilatihi shi sai na bilal sai ya jingina bayan sa a cikin taguwarsa shi shi shi ne gadin bacci ka gane yayi kamata yi dama kar ya zauna ya dinga kekkewayawa har alfujir ya hudu ko to wai sai ya zauna shi bai kwanta ba amma sai ya jinkina bayansa a jikin shaguwarsa fa galabatu wa aynahu sai idaniyarsa ta linjaye shi ba nama shi ma yi bacci shi bai gani baccin tun da aka zauna ka har aka jijjira ga gajiya dama sai idaniyarsa ta linjaye shi ba nama shi ma yi bacci hasta ya kaza nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi da fara farkawa shi da yake jira sai Bilal ya zo ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kawai sai ya farka wa qaddala ajanibu shamsi a lokacin wani bangare na rana har ya fito ba magana alfujir ake ba janib gefe rana ta zasu fito ai ba gaba ɗaya take bayyana ba wani wani gefe na ta ne fara kullowa kamar ta tashi faduwa ba gaba ɗaya take faduwa ba wani bangare da zai fara zai fara kuya sannan tana nitsewa har har har ma hatta tawarat bil hijabi to haka wajen kullowa lokacin da manzo Allah ya farka har wani bangare na rana ya kullo fa qala sai manzo Allah sai ya bilalu aina ma qulta ina abin da ka faɗa ina kalmar ka ta ana uqizukum ni ne zan farkar da ku ina ina alƙawarin naka ya bilalu aina ma qulta ina abin da ka faɗa fa qala bilal yake ma alqaitu ala launihi mithlu haka dake ba atta ma ulqitu ala naumati ba a taɓa jefa min wani nauyi a wani bacci ne nauyi mithlu ha misali irin baccin nan da ne ba a rayuwa ta ƙarfi da shi kaga wannan Allah ne ya hukunta haka domin ɗan bashi san shari'a hukuncin Allah ne. Allah da yake kishin manzansa zai iya aiko mala'ika ma ce ka tashe shi ya yi sallah. Hadisin dimatin Jibrilu ba Jibrilu ne yake zuwa ba. Ya ce kun ka salli ka tashi ka yi sallah. To me ya hana yanzu a turo Jibrilu da alfijir ya hudu a ce ka tashi alfijir ya yi ka tashe shi ka yi sallah. a domin mu ɗan baya a koya mana shari'a mu san hukuncin ramakon sallah sai Allah ya bar manzonsa ya tsayin baccin mai gadin baccin da ya alkawari shi ma aka ɗora masa bacci mai nauyi bai farka ba sai da rana ta kullu to kala sai bilal ya ce inna sai sai manzon Allah ya ce inna Allah qayyaba ko qababa yawa inna Allah qababa arwahakum kaza abin da manzon Allah ya ce bai ce duk mun yi laifi mun yi zunubi ba ba mu yi sallah asuba Allah na ta hudo ba sai ce inna Allah qababa arwahakum Allah ne ya damƙe rayukanku, hina sha a lokacin da ya ga dama, wa raddaha alaikum ya dawo muku da ita hina sha a lokacin da ya ga dama. Ka ganin babu ganin zunubi, hukuncin Allah ne, amma ya zama babu ganganci a tare da su. Ba ka yi wa Allah ganganci ba, ba sai ka jingina ƙaddara zuwa ga Allah. Shi ne ya riƙe rayukanku lokacin da ya so, ya dawo da ita a lokacin da ya so. Ah, mutum nawa ne zai kwanta ya yi ta juyi ya kasa barci saboda Allah bai so karɓar ran a barci ba a wannan lokacin ko mutum gashi ya gaji yana so ya yi barcin idansa ya yi jajir amma ya kwanta yanda ya ga rana haka zai gadana saboda Allah bai ga daman ya karɓi ransa a barcin ba to saboda haka maza Allah ya ce Allah ne karɓi rayukanku lokacin da ya ga dama har da kai ne gadin kuma ya dawo muku da ita a lokacin da ya ga dama. Sai magana ta ya bilalu, ya kai bilalu, kun fa'azin fin nasu bi sala, ka tashi ka yi kiran sallah a cikin waɗannan mutane a lokacin ba wasu wasu farka ba. Yi mana, wasu ma ba su tashi don tsakanin manzo Allah ne da bilalu ake yi. Bilalu ai kira zaka ya bilalu aina ma kunta alai ne ya farka. ya tashi ya zo ya kawo uzuri manzon Allah ya faɗi wannan maganganu yace to tashi kai kiran sallah bin nasi anan duk da cewa sallah ta zama ƙara'i eh tun da rana ta hudo amma manzon Allah ya ce a tashi a yi a kiran sallah domin kiran sallan nan shi zai tashi wanda ba su tashi wannan hadisi to ina ne gurin ina ne gurin فتوضا بلال yace manzo Allah sai yayi alwala falamma tafati tamsu yayin da rana ta dago ka san dai tunda an farka wani bangaren ta ya kullo kafin a tashi sauran mutane kowa ya je yayi dahala yayi alwala ka ga rana za ta yi nisa shine ta falamma tafati sham yayin da rana ta dago wa biya dad ko wannan alifin babu wabi yabdatu ai akwai wabi yabdatu aynahu fa huwa kazim eh tun da yasa shadda a babun din nan babu alif tsakanin ya'un da babun din kamar da irtafa'at idi yabdat falam martafa'at shams yayin da rana ta dago wabi yabdat sai fari lokacin kullu wata ba ja bace da lokacin faduwar da aika take zama kullowa da faduwa jajir ne to wannan kinaya ne na halki ya fara yi ranan nan ta fito har ta dago ta yi fari kama manzo Allah ya miƙe fa salladin nas ya salla tare da mutane jama'atan sallallahu jama'a anan ne ya ne ahli rike maka wajaba liman alaihim alqabau an yusallu jama'atan idza tawassalatu ya halatta ga wanda ake musamman ramako yi sallah jama'atan tare da liman amma da sharadi ki zakka wa salatu bi kada ka daidaita kaga sallan manzo Allah nan da kan sahabbansa gaba ɗaya iri da yake asuba ce wannan hadisi rawahu al-bukhari wa muslim imamu bukhari da muslim suka rawaice shi to alhamdulillah har yanzu muna cikin hujjoji na larura guda ɗaya wanda take halarta jinkirta sallah da barin lokacin ta shine bacci to za mu ji sauran larurorin bayan mun gama hujjojin wannan larura ta bacci sai ne to bismillah na za mu tashi wa amma fil hikam amma abin da ya zo na maganganun arifai cikin hikimomi wanda amsali da misaltan mu da sai da suke bugawa ko na farko shine hikima da misali na farko arifai suna cewa a sharafu بالفضل والأدب shi ɗaukaka ta ɗan adam tana kasantuwa ne bil fadli da falala da ilimi wal adabi da kuma ladabi la bil asli wal nasabi ba tana zuwa ta bangaren asali na tushe iyaye da kakanni wal nasabi da nasaba ba kaga wannan hikima ce in ka auna maganganun alfadal karshen sa ya zo da me da lan'ara al'adab karshen sa ya zo da ba'u to haka nan wanda aka kore al'asl shi ma farkon sa ya zo da lamun annasab karshen sa ya zo da ba'u kaga wannan hikima ce al-sharafu bil fadl wal adab la bil asli wal nasab daraja tana zuwa ne da falala ta ilimi da kuma ladabi ba wai tushe na iyaye da kakanni da kuma nasaba ba sannan wasu ka ce karamin nasabi girman nasabar mutum husnul adab shine kyakkyawan ladabi in ka zama mutumin banza to sai dai ka bata nasabar ta kama a dinga zaki iyayen naka da kakanninka maimakon ka za musu daraja sai sai ka zama dan kuka mai jawo iyayensa jifa ko kuka an ta yi yaya a sai ta ba ta da daɗin hawa ba kuwa ke iya hawanta ba sai dai jifa a dalilin da ake jifanta har ganyen ya zube saboda ɗan shi ya jawo uwar jifa to haka idan mutum ya lalace ko ɗan mutanen kirki ne zai jawo iyayensa zaki ko to saboda haka suka ce karamin nasabi girman nasabar mutum shine husnul adabi kyakkyawan ladabi in ya zama ko iyayensa ba sanannu bane in yayi ilimi ya zama ya ladabtu to sai kaga ana ambatan iyayensa a ce ai wane dan wane ne jikan wane wanda da wane dan wane ne iyayensa ba sanin su aka yi amma a dalilin husnul adabi ya sa ana ambatan iyayensa da kakannin suka ce almar'u shi mutum bi fadilatihi yana zama mutum ne da falalar da ya samu ta ilimi da hikima la bi fadilati abi ba da falala da daraja da ilimi na ubansa ba mutum yana zama mutum ne bi fadilati baya zama mutum bi fadilati abi da darajar ubansa wasu kuma suka ce a sharafu bil himamil aliya daukaka tana tare da himmomi madaukaka alhimam kuma na alhimmat eh sai ka yi himma wajen neman ilimi da neman hikima da neman ladabi labin rahimi ko albaliya ba wai da mahaifa wacce take ta tsufa ta rufe a kabari har ta diddige ba albaliya wacce ta diddige menene kallin min adabika ka yi magana da ladabinka ladabi anan shine ilimi da hikima da Allah ya baka in za ka yi magana ka yi magana da naka ladabin la min hasadika ba wai da nasabarka ba in ka tashi magana kar ka ce ai babana ya ce kakana ya ce a kai ne kace ko babana ya haddace kaza ya karanta kaza da kaza ba wannan ba kai ne ka karanta me ka sani kai kallin min adabika kai magana da ladabinka la min hasabika ba wai da nasabar ka da darajar iyayen ka wasu kuma suka ce husulu a arabikum kiyaye mutuncinku shine al'adabu ladabi inda kuna so ku kasance mutuncinku kar a keta shi to ku ladabtu shi ne ku yi ilimi shi ne ladabi adabul mar'i ladabin mutum shi ne ilimin mutum khairu shi ne mafi alheri min zi min ne akan zinaransa zahab zinari wato kuɗi kenan ka zama malami ko mai ilimi fakiri ya fi ka zama mai kuɗi jahili sai mai man faƙatuhu ko man fasahu asabu nafsi duk wanda darajar kansa ta tsere masa lam yantati bi hasabi abi ba zai amfana da darajar ubansa ba in dai kai sakaci darajar ka ta kubuce maka taka kai to darajar uba ba za ta amfane ka man fatahu al-adabu duk wanda ladabi ya tsere masa lam yanfa'ahu al-hasabu nasaba ko iyaye da kakanni ba za su amfani shi al'adabu ka ga ladabi ahadul mansibaini ɗayan darajoji da guda biyu Eh. daraja ta farko Allah ya yi maka da yake dan adam bai yi kadan ba ba wala kad karramna bani adam yawa wannan dama a halittar ka ne to kai zaka nemo wa kanka ɗayan sai ka samu cikakken mansibu al'adabu shi ladabi wasilatu tsani ne ila kulli fadila zuwa dukkan wata daraja wa zari'atun ko kuma mataki ne ila kulli sharifa zuwa ga dukkan wata ɗaukaka التعلم في الصغر neman ilimi cikin kuruciya kan na kashi kamar zane ne fil hajar a cikin dutse to sai mu tashi man addaba auladahu argabahu sadahu duka wannan yana cikin alhikam wal amsal alhamdulillah sai ne to yau masu lahawoyi wadi duk da ba malaka sun dama ya kawo ilimi su biya ofishin rufin da ratar a kama ogansu ya ce ewa haka ba hakan nake nema ga shi na a ƙasan wani su kuma waɗannan ba zo ba kasa an fara ruwa ko sun yi fara shirin ƙaura ina za mu tashi albahas albahas da rasta fil madarisil ibtida'iyya ai ka riga ka karanta a cikin makarantu na firamare yana nufin abin da ka karanta a wancan nahul wabi wanda su alaji ba da suke karantawa eh wannan kaga a nahul wabi fi qawaid al-lughati al-arabiyya lil marhalati thanawiyya shi ma juz'i na ɗaya zuwa na uku to thanawiyya ita kamar secondary ibtida'iyya ita ce firamare. to ka riga ka karanta a cikin makarantun firamare daga ajinka na ɗaya zuwa firamare 6 ta karanta ta'arifan mudafi ilai ta'arifi yanda ake wato sanin suna na mudafin ilai wa arabta kuma kai sani hunaka a can a ibtida'iyya annal mudafa ilai shi mudafin ilai majrurun abin yi wa kisra ne da'iman koyaushe shi mudafin yana karɓar li'irabi in ya zo mahallin rufuwa zai yi rufuwa in ya zo a mahallin fata zai yi fata abinda suna ne ya zo a mahallin kisra zai yi kisra to amma shi mudafun ilayhi majrurun ne da'iman wa annal mudafa cewa shi mudafun yuzafu tanwinuhu ana shafe faduwar wasalinsa inda idafa a wajen idafa ka gane ai kamar abdul in shi kadai ne abdul kaga nan shi kadai ne to amma in kuma da shi mudafun sai ka shafe ta nuna ka ce abdullahi abdul bawa rabbul ubangiji ko to sai ka ce abdullahi sai ka ce rabbun nasi eh qul a'udhu bi rabbin nasi don ka cire Allah sai ka ce kul a'udhu bi rabbil yi kul a'udhu bi rabbil dole kai tanwini to amma yuhzafu tanwinuhu ana shafe faduwar ruku'ar tasa ko faduwar fatahar tasa ko faduwar kisrar tasa inda al-idafa a lokacin idafa sai a ce gulamu zaidi gulamun ne tunda an yi idafa an raba masa mudafun ilai sai a ce gulamu zaidi sai a ce abdullahi sai a ce rabbun nas ka gane ai ko rabbul falak idza kana munawwanan qabla in ya zama kafin a mai da shi mudafun abin yi wa tanwini qabla kafin a mai da shi mudafun din to daga Allah ma sama مضاف إليه sai a shafe tanwini wa tuzafu nunuhu ana shafe wannan nunu na tanwini a wato ana shafe nunu na wannan sunan shi mudafun idza kana musanna ya zama musanna ne ka gane ai ya zama musanna abun biyantawa sai a shafe eh sai a shafe nunu din kamar abdani kaga shi musanna ai baya tamimi abdani bayi guda biyu to in za ka raba wa zaidu su sai ka ce abda zaidi dara ni gidaje guda biyu sai ka ce dara zaidi gidaje guda biyu na zaidi kaga nunin din an shafe ta in musanna ne au ko ko ana shafe nunin din nasa shi mudafun idan ya zama jam'u muzakkarin salima ya zama jam'i ne na mazaje kuma mai kubutaccen ƙarshe da ingancin ƙarshe ka gane ai kamar musulmuna eh musulmuna ja'a musulmuna musulmai sun zo kaga akwai nu'ara wannan nu'arar alama ce ta jam'il muzakkarin salim to idan tanwini ya zo a idan ya zo a matsayin idafa aka latsa masa mudafu ne sai a shafe mu a ran sai a ce musulmi makata musulman maka ko musulmu najeriya musulmin najeriya ko musulmu madina musulmin madina ba za ka sa mu a ba ba za ka ce musulmu na madina ka ba wannan kayi gwaji in ya zo a suna tukurkur to ana tabbatar da nu'a in ya zo a matsayin mudafun ilai to ana shafe nuni wannan abin da ya shafi musanna au jamu muzakkarin salim ko jan muzakkarin salim in da ya zo a mudafun to za a shafe wannan nu'ara to wannan yace duk ka karanta shi ba fil madaris al-ibtida'iyya wa nuridu huna abin da muke nufi a nan tunda mun zo almarhala sanawiya an nuzi da ka shaya mu ƙara maka wani abu jadidan sabo fi hadal babi a cikin wannan babi na mudafun wa mudafun ilai muna san ka san al-idafatu ma'anawiyya wal idafatu lafziyya shine sabon karatun zamu kawo maka a cikin dire wancan duk mun yi shi a primary a cikin nahwul wadi da marhalar ibtida'iyya to mun tashi gobe sai mu duk kalin da ya zo mana da shi alhamdulillah كويس تعليم المتعلم طريقة تعلم شافي شافي نفس السنة ده لا لا متاشي وهوشيا أنا كيف labari أن الشيخ ولد شيخ مالمي فخر الإسلام الفهر المسلم المين al'arsa jirgi mutumin alsa banda rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya ji kansa an hakaito cewa jama'a kujurar da ikil mulkati fi makalin kali jama'a ya tara kujurar da ikil kaga jama'a nan muzafun ne ko a shi wannan fili ne a shi ma bi kujurar bakuuli ne to kushura ne mudafun albidiki mudafun ilai jama'a kushurar kaga nan mudafun ya dauki fata saboda ya zo a mafudi ne amma shi mudafun ilai yana nan da kisrar sa da'iman jama'a kushura shi Sheikh Fakarul Islami alfahalin musulunci ne fa a zamanin sa amma aka ga ya tattara tsawon kankana alkisru bawo akwai kishrul basar bawon albasa suna cewa kishiru sau bawon tafarnuwa shi da alkishiru in suka ce kishiru lubairi bawon ɓai wallan ya ku kishiru dini hazu muhiddina bali lubbu lubbu lubbi mahabo a ɗari yanzu ne yi wani shehu ibrahim kishiru dini bawon addini wannan ba rabon masoyanmu ba ne tijjanawa ka gane ladan su suka yi addini ba bawo ake ba su ba mutumin da ya zo aka kawo bawo aka ba shi aiki bai samu hakikanin abin da yake ciki ba ko yake bal rabban masoyinmu dubbin zubbin ƙwanduwar ƙwanduwa ƙwanduwar yalan nan na addini yace mahadu a ɗayi wannan shi ne tsantsar baiwar da Allah ya yi kyauta ce ta Allah hazu muhiddina domin in ka zo ka samu kwai akwai bawo ne taurin nan na baya wanda sai an fasa an tsaye in za a ci kwai wannan zubar da shi aiki ko bayan shi akwai wani falfala takarda a jikin koyi to shi ma ba rabon masoyin mu bane shi ma za a tsaye shi a gefen sannan wannan falin mai kaman tuwo shi ma bai kai kwanduwa daɗi ba shi ma ba rabon mu bane da shi da wancan lubbin lubbi din shi ne mahadu al'adi wani malami shehu mai nasara na zariya shi kuma yana misali da wannan yace kamar misalin gero ne da ya fidda kai ya nuna aka zo girbi idan aka zo aka girbe shi ai ana yanke zangarniyar ko shi wannan kalan ai ba zubar da shi ake ba shi ma abincin wani ne to yace wannan ba abincin mu ne shanu ake kaiwa wannan karan sannan ita kanta zangarniyar da aka yanke aka tare ita ma an an zo ba haka ake cin ta ba sussuka ta za a yi ko in aka sussuka ta za a sheke kaikayi to wannan kaikayin shi ma ba abincin mu bane za a kai wa shanu abincin shanu ba a hada mu da dusa ba kaikayi sannan shi kansa tsabar geran in an zo sai an surfa ko an cire wani abu wai shi dusa to wannan dusan ba abincin mu bane za a kai wa tumakai da awakai abincin su ne sannan in an zo wannan haɗin da aka surfa za a zo a yi tsarinsa ko sannan a tace a je a liƙa in aka kawo shi ma sai an tankaɗe an cire tsaki to tsakin nan shi ma ba a kuci ba za a kai wa mabukatan to wannan garin da ake kukawa shi ne lubbun lubbu wannan shi ne abincinmu ina fata an gane to shi wannan duk da matsayin sana'a shai fakarul islam amma za ga yana tara bawon kankana almulqati wanda aka jefar da ita fi makanin a wani guri khalin mawufanci shine bola an tattara bawon kankana ai zuwa ake a samu wani gurin da sai a zubar saboda an gama shan mai zaki to sai aka ga yana tattara irin wannan bawon kankanan ya tattaro su fagasala ya zo ya wanke ta wa akala kuma yana ci an gaigaye jajajajen an bar falu-falun da ɗan guntun jajajajen ya zo ya wanke tun da an jafar a bola ka ba zai ciwo sai an wanke wajen wankewan zaƙin ma zai ƙara raguwa kuma yunwa yake ji ya kama shi kaga akalla ya ce ba sai shari'a ba ya kama shi saboda kamar maganin yunwa fara'adu jariyatu sai wata baiwa ta ganshi ta zo zubar da shara a bola sai ta ga wancan cizon malami duk da matsayinsa ya zo bola yana tsantar bawon kankana yana wankewa yana ci fa akbarat bi zalika maulaha fa akbarat fa akbarat maulaha sai ta ba ubangijin da mamallakinta labari bi zalika da wannan abun da ta gani a wajen Sheikh Fakhrul Islam tace babban malamin nan fa shi na gani a bola yana ɗiban kankana yana wankewa yana ci fatta kaza lahu da a watan sai tausayin sa ya kama shi shi wannan maula hadin ubangijin baiwar da ta bashi labari sai ya shirya abinci na musamman shine da'awa gayyata wa da'ahu ya kirawo shi ilaiha zuwa ga wannan abinci na musamman da ya ci abinci na alfarma kamar ka ce tuwo da miya da nama ya kira shi ya ce ya zo ga abinci ya shirya masa da ya zo kwalai na ƙaballi haza je kalɓi wannan abinci da aka shirya masa kaga yayi irin na wancan Abu eh Muhammad ibn al-Hasan da aka bashi da za mai kyau yake kalba fala na qabala sai ba bai kalba ba me sai yace fala na qabali haza ai ne saboda haza zulli a dalilin wannan kaskanci za a ce ai alhaji wanda ne yake ba shi abinci li'annahu law qabila hadhihi ad-da'wa da ya kalbi wannan gayyata ta abinci ai at-ta'ami wannan abinci da hasala da ya tabbata annahu ba a muru'ata ya sai da mutuncinsa bi samanin baksis da kuɗi da farashi kaskantacce fi suƙil arifi ko wal izlali fi suƙil ari ne wannan far babu ita fi suƙil ari ya sai da mutuncinsa da farashi mai rahusa fi suƙil ari a cikin kasuwar kunya wal izlali da kaskanci saboda ne yawancin masu kuɗi jahilai ne mai kuɗi ya shirya ma tuwo kana jin yunwa dan kai ka zo ka ci ka wulaƙanta kanka in gaskiya ne da ya fi dafa ya aika bai wata kai ma gida ma ka san masu kuɗi akwai girman kai don su nuna cewa su suke baka abinci za su kira ka a ga ka shiga gidansu shiga gidansu kaɗai ma abun arifai kaskanci ne ko da ba a san me ka je yi ba su a wajen su kaskanci ne ba da ce a dalilin tuwo ka shiga gidan mai kuɗi ka ci tuwo ka wanke baki to gobe ka je wa zai ba to saboda haka bai kalɓi wannan ba saboda kare walaƙanta kansa to wa haka da ya bugi da ɗalibin ilimi haka nan yake kamata ga mai neman ilimi an ya kone ya kasance zahimmatin aliya ma'abocin himma maɗaukakiya yunwa da talauci kar ya sa ka walaƙanta kanka a wajen 'yan duniya ya zama koyaushe duk juyin da za a yi kana tare da himmarka maɗaukakiya la ya ɗima fi amwalin nasi kar ya dinga kwaɗayi cikin dukiyoyin mutane qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iyyaka wa dama'a ina maka kashedi akan kwaɗayi shine addamu ina maka kashedi akan kwaɗayi fa innahu domin kwaɗayin abin hannun mutane faƙarun talauci ne hadirun mahalarci ya zama kullum kai kana tunanin yau kuma gidan wazan ce yau gun wazan zai ya taimaka mu gobe wazan buga waya ya kamun agaji to ko miliyan nawa suke baka ba za ka rabu da talauci sai ka cire kwaɗayin abin hannun mutane ka dawo ka dogara ga Allah to sannan wannan talauci zai zama tarihi Allah ya wadata kai ya zama da kai talaka ne amma zuba talaka to sai mu tace wallahi bukalu bima inda wani min almali to alhamdulillah sai ne kawo ahadith nabawiyya ka gane kafin suna da yalwan lokaci akwai mulahaza da ya kawo a sharhin da muka bi a baya cikin lamba ta biyar din nan da muka ce ba a muru'ata bi samanin bakasin fi suqi al-ari wal izlal yace mulahaza da ban bi ta ba saboda lokaci amma tunda akwai wani lokaci yana da kyau mu karanta ta shi wannan wanda ya yayi wannan sharhi na ta'alimi yace qad khadara bi khaladi hakika ya tsirga a zuciya da alkhaladi zuciya fi hazal mawqif a wannan mawqifi da muke magana akan tsantsanin duniya da gudun duniya na ɗaliban ilimi da kuma malaman su yace abin da ya tsirga a zuciyata a wannan mokifi amru wani al'amari ne ta dallabul kalama tawila da yake neman magana mai tsawo in domin Allah haza shara wannan sharhin namu da yake a takaice muke yin sa la yasmahu bidalika ba zai bada dama mu yi sharhi mai tsawo akan wannan abun ba wa hadha al'amru wannan al'amari huwa ma alaihim yawma garbu ifriqiya shine halin da yammacin afirka ya kasance a cikin sa a yawma a halin yau a zamanin mu ne in ya aka zama ga garbu ifriqiya wasu afirka irin su Najeriya da Niger Ghana Burkina Faso da Cote d'Ivoire Togo Mali Senegal eh da su Guinea Bissau da Guinea Conakry su ake cewa garbi Ifriqiya ko West Africa. To a wannan yankin namu na yammacin Afirka akwai abin da yake afkuwa min kauni ɗalibati Qur'ani wal ilmi shine kasancewar ɗaliban alƙur'ani almajirai kenan masu karatun allo wal ilmi da ɗaliban ilimi wanda suke karatun zaure sun zama su alam mabarata ka gane ai sai sun yi bara sannan su ci abincin da za su yi karatu da ta kafa kunan nasa suna leƙa tafin hannunsu ga mutane alaru ko shi ne ya ta kafa kunan daga alkafu ba tafin hannu ba ya ta kafa kunan suna roƙon mutane da tafin hannayen fa haza yace irin wannan bara da ake yi da sunan neman alƙur'ani da ilimi shi ma a cikin abin da ni nake gani ijmalan fa yawa kar a ce ina kushe almajiranci ko ina sukan almajirai ra'ayina nake faɗa cikin abin da ni nake gani a fahimta ta amurin wannan al'amari ne la ya liku da baya dacewa da kimatin ilimi da darajar ilimi balantana darajar alkur'ani to bayan bajira na yana kamata gare mu mu masu da'awar musulunci a wannan yanki namu na garba ifriqiya yana kamata gare mu an nubadira mu yi gaggawa ilal wasa'il zuwa ga wasu hanyoyi al mu'addiyati wanda suke bayuwa ilal islahati zuwa ga gyara eh ba mu ce a daina karatun Qur'ani ba eh ba mu ce a daina neman ilimi ba kuma a yanzu take ba mu ce a hana bara a daina ba saboda in aka daina to ta ya za a yi karatu tunda tsohuwar al'ada ce da aka gaje ta iyaye da kafirai lokaci ɗaya ka ce a daina to me ka shirya musu almajiran da za su riƙa su samu ƙwalin gwiwa yin karatu to kaga sai an yi gyara yawwa ba wai yana kore bara yana cewa kar a yi ba amma dai ya zama wajibi gare mu mu yi gaggawa zuwa ga hanyoyin da za su bayu ilal islahi zuwa jihara ko daga gwamnatinmu ko gwamnatocinmu ko kuma daga attajiranmu ko kuma daga ijtima'iyya ta mu shi da community ya zama an fito da wani tsari wanda gwamnati ta tallafa attajirai su tallafa su ma iyayen yara su tallafa inda za a rike karatun Qur'ani ba tare da ya tozarta ba ba tare da an kaskanta masu karatun Qur'ani da malaman su ba kaga wannan ra'ayi nasu abu ne mai kyau inda gyara ake nema alhamdulillah sai me muqtawul hadith nabawiyya to a yanzu ba wai malami ne kuɗi ya kira shi ba kaga wannan bai san bai wannan ta gan shi ba shi fakaro da kira al sabandi bai san ta je ta gaya wa mai gidan ba kawai gani yayi an kira shi an ce yanzu an shirya mar abinci ya ga cewa a cikin zuwa amsa da ya sanna akwai kaskanta da walakanta kai ballantana da ya san cewa dan an ga yana cin awon kankana ne aka aiko ya dai ya ci abinci to amma yanzu malamanmu na yanzu da na qur'ani da na ilimi kowa alfahari yake yi ai yana mu'amala da ciyama ai yana mu'amala da gwamna ai da za a yi taro ma abu kaza har gida aka aika min kati eh kamata yi su su zo ba kai ka je sun sun gayyace ka su zuwa zuwa gidanka waya ma wani yana buga ma haida kai ka buga masa kuma wai sai ka ga abun kunya wai mutum yana alfahari da wani ai ina mu'amala da ciyama ai ina mu'amala da adabara ko kwamishina ko minista ko shugaban kasa ma ba shi yana yi ka ba shi wannan an neme shi ne fa yaki ba wai shi yake kai kansa to yanzu wani har kamun kafa yake da Allah ka hada ni da gwamna da Allah an ka je ka hada ni da kwamiti in ka je ka hada ni da abu kaza kaga tun ana ake jefar da daraja ta'alimi muka ce ko muku taru shafi na nawa shafi na tis'in da na za mu tashi mun gama harafi na ainun harful gaini muktarul ahadisu nabawiyya za mu tashi a harful gaini shafi na tis'in da bakwai gadwatun fi sabilillahi yin sammako cikin jihadi fi sabilillahi aw rawhatun ko maraice cikin jihadi fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma fiha shine mafi alheri daga duniya da abin da yake cikinta kayi sammakon fita jihadi fi sabilillah ko kayi yammacin fita jihadi fi sabilillah wannan shine mafi alheri daga duniya da abin da yake cikinta kasa abin da ake nufi mafi alheri daga duniya da abin da yake cikinta shine ce duniyar nan ta zama gaba ɗayan ta mallakar ta ne da duk abin da yake cikinta a ce duk mutanen da suke cikin duniya bayinka ne ka gane ai duk dabbobi da suke cikin duniya mallakar ka ne gidaje da kamfanoni da kasuwanni da abin da yake cikin su da gonaki da abin da yake cikin su sai duk naka ne a duniyar nan kuma a ce gaba ɗaya ka sadakar da su fi sabilillahi ka ai kaga akwai yawan lada ba wanda ya yawan ladan kan ba Allah ba to bai kai ladan sammako ɗaya cikin jihadi fi sabilillah ko mareke ɗaya da mutum ya yi cikin jihadi fi sabilillah shine ma'anar gadwatun fi sabilillah auren hatun khairun shine mafi alheri min duniya daga duniya wa mafiya da abin da yake cikin rawahu shaykhani bukhari da muslim suka rawace shi gasulul qadamaini bil ma'il bari wanke kafafuwa guda biyu da ruwa mai sanyi ba da kuruji min alhamami bayan fitowa daga bayan gida in ka je kayi bayan gari yace amanin wannan aminci ne min sudai daga ciwon kai maganin ciwon kai ne sajida duk sanda ka je kai bayan gari in ka fito ka zuba ruwa ka wanke kafafuwanka iya idan sawu kuma wankewan alwala da ruwa mai sanyi to wannan ba za ka yi ciwon kai ba a rayuwarka kuma ko da ana sanyi in dai za ka daure ka wanke su da ruwan sanyi to ko ana zafin bazara ko kai zazzabi to ba dai ciwon kai sai dai wani ciwo daban kuma bayan wannan yana maganin haƙo ma da za ga wasu ana rana ne suna yawan yin haƙo wanke kafa amma ba daga ka fito daga kai bayan gari in ka fito to ka samu ruwa mai sanyi ko na randa ne ka zuba ka wanke kafafuwanka za ka samu aminci daga ciwon kai asuda ciwon kai irin mai kara wannan za ka ji kamar ana kara shi ne asuda ciwon kan kasan iri iri ne ana magana mai karawa daga asali asadau ba tsagewa ba fasda bi ma su ba ko ka tsage gaskiya shine aka ce asuda ciwon kai mai karawa gusulul jumu'ati wankan juma'a ranar juma'a wajibun ala kulli mutalimi wajibi ne akan dukkan balagagge wanda ya fara yin mafarki rawahu abu sa'id bin al-khudri gashiyat kumus sakarata ni manzo Allah yace wani magaji guda biyu maye guda biyu ya limite ku kun shiga cikin wani maye guda biyu ba ma guda ɗaya ba sakaratu hubbil aishi magaji na san rayuwa mai daɗi wa hubbil jahil da kuma san jahilci jahilci game da addini za a ga mutane duk fafutukar da suke ba su damu da neman ilimi na addini ba in ka ga ana kokarin biyan kuɗin makaranta to na boko ne dan ka san boko kuwa ba zai ba shi ki nuna kasa addini ba kuma ba zai magance maka jahiltar addini ba to kaga an koma hubbul aiki din dan duk wanda yake fafutuka na neman ilimin boko to kololuwarsa in ya gama ya samu aiki ya ji daɗi a rayuwarsa ya samu babban ofis ko babban kamfani ko babban aiki wanda zai samu albashi mai tsoka ya huta a rayuwar duniya to kaga duka an narke an koma hukul aiki duka ko kuma a cikin sa shine hukul jahili san zama da jahiltar addini manzo Allah ya ce wannan maye guda biyu ya lullube ku gashiyar kuma sakara tani sakratu hukul aiki wa hubbil jahl sai yace fa inda zalika to yayin wannan fa idan aka samu wannan abu bi sun lullube al'ummar musulmi to la ta'muruna bil ma'ruf ba za ku dinga yin umarni da kyakkyawan aiki ba domin kana tsaro in ka faɗi mai kyau abinda hanyar da ake baka kuɗi za ta toshe ko ka sani ba za ka iya faɗa ba wala tanhauna anil munkari kuma ba za ku iya yin hanyar ga wani mummunan aiki ba domin san rayuwa mai daɗi da kuma zama cikin jahilci sai manzo Allah ce wal qa'imuna bil kitabi was sunnati a irin wannan zamanin masu tsayawa da alqur'ani da hadisi suna karantawa suna karantarwa suna aiki da shi kasabiqina al-awwalina min al-muhajirin wal ansar matsayin su a wajen Allah da ladan su kamar as-sabiquna al-awwaluna marigaya na farko wanda suka riga kowa karɓar addinin musulunci a zamanin manzon Allah min al-muhajira daga muhajirai wanda suka yi hijira kafin batu makkata wala ansari da wanda suka yi taimaki manzon Allah mutanen Madina a irin wannan zamanin da mayayyen lullube mutane na san rayuwar duniya da san zama da jahilcin su wanda za su yake su tsaya su dinga umarni da kyakkyawa suna hani ga balin mummuna kuma suna riko da Qur'ani da hadisi to matsayinsa a wajen Allah ka sadiqin al-awwalina min al-muhajirin wal ansari wannan hadisi rawahu Abu Nu'aym an Aisha gattul ina'a kulife ƙwarya ko kwanan cin tuwo in dare yayi ku sabu murfi ko faifai shine gatul ina wa auki ustiqa'a ku ci ku kife moda abin shan ruwa shine astiqa'u ku kife karfa wajen da balin moda a bude musamman da daddare fa inna fi sanati laylatan domin akwai wani dare kwaya daya a tsawon shekara a cikin kwanakin shekara 360 akwai wani dare guda ɗaya yanzu nufiya wa ba'un da annoba take sakkowa daga sama a cikin wannan daren la ya muru bi ila'in wannan annoban ba zai wuce ya kalar da wata ƙwarya don yukatta wanda ba a rufe ko an kife ba wala shi ƙayin wala wani moɗa ko ƙoƙo ko abin shan ruwa lam yu ka'u da ba a kife ba illa wa ƙafi min zalikal waba sai wani abu na wannan annoban ya fada cikin wannan motsar ko cikin wannan ƙwaryar ko kwanan cin tuwo da ake bari a gudu amma sau ɗaya ake samu a dare idan ku ta sako ta samu wannan duk wanda ya sha ruwa a wannan motsar ko ya ci tuwo a wannan ƙwaryar to zai kamu da wannan annobar rawahu abu da ajin an rawahu ahmad wa muslim to alhamdulillah Fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتلاله العزيز اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله